الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da bisa kaddarawarsa muka yi hutu na azumi kuma gashi a kwana tashi kamar ɗazu azumin har ya wuce da wannan wata alama ce ko ishara ko izina ga mutumin da yake yi wa kansa nazari na kai kawar rayuwarsa cewa mutum ya fara shirin zuwa lahira ana ta cewa azumi kamar gobe zai zo ko jibi yanzu gashi maganar azumi babu ta wuce da yawa daga cikin yan uwanmu da an fara azumin da su waɗansu Allah ka tsura ya su muna musu fatan Allah ubangiji ya gafarta musu ya fiyace kaburburan su ya musu rahama mu kuma da muke raye muna addu'ar Allah sa mu cika da imani Allah mana kyakkyawan ƙarshe a kamar yadda muka saba karatu rana irin cewa talata muna kan littafin na biyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yau za mu tashi ne a sabuwar gaba ita ce gazwatu hudaybiya yakin hudaybiya ina fata an gane kamar da malam ya saba a tsarin dika littafin zai faɗi me yasa aka saka wa yaƙi wannan sunan da ya faɗa kuma a ina aka yi yaƙin sannan kuma yaushe aka yi ina fata an gane ko kuma menene yasa aka ma yaƙin ga baki ɗayansa shi ne ce ismul gazuwa ko aka ne ko wa zamani ha wa sababu ha wa me wa ahammiyyati ha me yasa aka saka wa yaƙin suna gazwatu hudaybiya kuma yaushe aka yi yakin sannan me ya dawo aka yi yakin sannan yakin ko abin da ya faru a yakin su me da me da ya kamata mu lura da su yace al hudaybiya da ake cewa hudaybiya ismu bi'ri sunan wata rijiya ce kamar yadda a wancan shekaru ko kuma a shekarun baya can ba kadan ma ba wancan lokacin ba ana bawa gurare da sunan wani abu da yake gurin kuma har a yanzu ma ana irin haka asalin abin sunan wata rijiya ce game da makaranta a can baya game da yakin badar ko muka ce rijiya ta daga cikin rijiyoyi da suke yi wannan wurin aka ba ta suna na badar wani sunan wani daga cikin mutane aka faɗi tarihinsa to ita ma hudaybiya sunan wata rijiya ce domin laraba galibi al'adarsu shine kiwon raƙuma ko to kuma duk makiyaya suna da rijiyoyi ko wuraren da suke haduwa suke ba su sunaye a cikin dajizzuka da gurin shan ruwansu da kurirrikansu da ire irensu wadannan sunna ce ko ɗabi'a ta makiyaya har yanzu har gobe in ka ji wuraren da suke rayuwa suna ba suna gurare da suke za mu haɗa rijiya kaza ko a guri kaza ko kaza ko kaza da sauransu to ita ma sunan wata rijiya ce a wannan wuri yace wanda ita rijiyar ta kasance a laburi sunayen ko wa 20 kilan ila shimalil garbi min makka ala hududil haram wannan guri na hudaybiya ya kasance ne kilo kamar ka ce tafiya ce ta kilo ashirin da biyu daga garin makka in ka tsaya daga harbin makka bangaren gabar maso arewa na makka daga in kana harami wannan za ka samu gunda aka yi wannan yaƙi mai suna hudebiya da wuce tafi kilomita ashirin da biyu ba ya ce wasu mital gazuwa bi hadal isim li'anna ƙureshin mana ta rasu da sallama wa ashabu min dukuli ilal haram wa hum fi hadal bai labari cewa Allah nuna masa za a shiga muka za a yi umara za a yi kaza da sauransu da aka sai shelanta cewa mutane su fito a yi taro na musamman don a tafi wannan zuwa umarar na fata an gane suka kamo hanya a cikin shiri da kintsi amma da manufar cewa umara kaɗai za a yi ba yaƙi za a je ba amma duda kuma an taho da makamai da shirin yaƙi saboda komai zai iya faruwa a hanya na fata an gane da suka taho suka tsaya a wannan gunar hudaybiya kafin zuwan su kure suka samu labarin cewa manzon Allah ya fito a cikin dakaru akalla mutum 1400 a wata ruwaya aka ci kaga a wancan lokaci ba kana ba kadan bane ko ko da har yanzu mutum 1400 ba kadan bane bare kuma ce sojoji da kayan yaki bataliya rindina ce akalla kamfani nawa kenan na soja wajen kamfani nawa to suka taho daga sai suka shiri su ma na musamman na yaki su kure shawa suka tura dakarunsu suka tare waɗansu hanyoyi da zammar cewa ko za su biyo ta nan a yaƙi da su su sun ɗauka ta manzan Allah hari zai kawo musu sana kuma da ya taho kafin kuma sai tura tsallaken asirinsa cewa ya bi mara hanya kafin su iso ya ji ya yaƙure shawa sun samu labarin fitowar nan kuma sun samu mai suka ɗauka na mataki saboda ba a jagoranci da kawai dole sai akwai tattali da tunani da kuma hangen nesa tsallakin asiri ya dawo cewa ta lalle kure sha sun samu labarin ka fito da mutanenka kuma ga shirin da suke na yaƙi amma ware rindina ƙarƙashin khalid bin walid ya je wuri kaza yayi sansani da jarumai da mayaka ta hanya kaza saka manzala sai shi ma ya ƙara shawara da sahabban cewa to ya ya kamata mu ni ina ga tunda yace mutanen ƙauyukan da suke kan hanya zuwa maka sun je sun mara wa ƙureshawa baya sun ƙara da jinsu ƙarfi akan za su yaƙe mu to me zai hana mu kuma suna tun suna shirin mu kullu to su yanzu za su koya sun bar gida ku ga 'ya'yansu ga matansu ga dukiyoyinsu to mu shiga garuruwansu mu kai musu faramaki in suka ji labarin an kawo garuruwansu faramaki za su watse daga wancan taron kowa zai gudu zan yi zame kare gida domin ka bar ‘ya'yanka da mata da kuma dukiyarka haka mutum ba zai tsaya a wani ma dabara ta yaƙi to sai suka ba manzala shawara cewa a'a ya manzan Allah tun da dai manufarka shi ne kawai mu je mu yi umara ni ina ganin ba sai mun yaƙe su ba kawai mu tafiyar mu kama hanya tirye-tiryen mu je har maka in Allah ya sa mun samu dama mun shiga mun yi umaran mu shikenan kala in kun ba mu je ba in ba mu shiga ba abin da zai faru tsakanin mu da su in ma yaƙi ne to sai ai amma mu bar matan su mu bar ƴaƴan su a bar dukiyoyin su Allah kuma sai da daga kama hanya to an je wannan gurin an zauna an yi sansani shine sun zala ya tura dan aikin sai ce a je a ga gurin shawa ba yaƙi zo ba ga abin da ya kawo shi shine za a zo a yi aikin umara ne saboda ƙureshawa suna yaɗawa ƙasar laraba cewa ayi musulmai ba sa girmama ɗakin ka'aba ga shehu shekarar su kusan shida sun bar garin maka ba mutum ɗaya da ya zo ziyara don daga ɗakin ka'aba kenan ba sa girmama ɗakin allah kasan shi abokin gaba komai sai ya maka yarfa akan zarshen ina ba ta gane to da kan mazala da ya samu da ya samu wannan fursa cewa Allah ba shi umarni ya je ai umara sai yi taro sosai na mutane duk wanda yake da dama ya fito a tafi shi na ka tara mutum dubu daya har da ɗari ku ko da wani abu kamar saka in ji su daga cikin malam to daga nan sai su kuma suka ga to tun da dai yanzu an tabbatar ba yaƙi za a yi ba to amma su a ganin su kaskanci ne ci baya ne a ce sun bari manzan Allah ya taho tun daga madina kuma bai samu cikas ba ya zo ya yi umara kuma ya koma su suna kaman sun faɗo ƙasƙanci ya same su da aka sai aka ɗauki kuma salon siyasa cewa to mun ji mu ba mu yadda ka zo kai umara ba sai dai mu zo mu sharɗi da kai cewa wannan umarar ba za ta yi bana ba a koma sai baɗa a dawo don a nuna maka irin su masu mulki su ma masu izza ne kafin nan kuma zalla ya yi alkawarin cewa za mu tafi da kuka mu kun ba da shawara mu tafi to za mu je duk abin da kuma suka nemi mu yi mu da su in yaƙin ne za a yi yaƙi in sulhu ma suka nema kuma za a yi sulhu in ma me za a yi zan yi eh suka kama hanya da aka da aka je suka turo cewa da ƙarshe su ba su yadda mun zalla ya shiga ba sai dai ya koma sai baɗi ya dawo ya umara kace to ya yadda za mu karanta ko mu ji insha Allah abubuwan da suka faru ko yau yace wa qari nani kanat fi shahri dulqada min sanati sita min alhijra wannan yaki ko wannan abu da ya faru ya auku ne a watan zulqada a shekara ta shida bayan hijira shekara ta shida bayan hijiran manzon Allah aka tafi yakin hudaybiya ko sulhun hudaybiya wa sababuha yace abin da ya jawo aka yi wannan zama shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad azama alal khuruj ila makkah ko al-mukarram lil umara manzon Allah yayi kudiri ya himmatu ya fita domin ya je garin makka mai mai girma dan ayi umara fana daban nasu ila zalika daga sai shelantawa masahabbansa cewa lalle duk wanda ba shi da wani laruri na rashin lafiya ko na makamanta ka to ya fito a tafi umarar da shi ya fito a je a yi wannan umara don a cika taro mai karfi kuma a nuna ƙure shawa karfin musulunci da kuma izinsa ya ce wa kar jama'ahu ƙirabatu alfin wa arba'ami'a sai aka samu mutane kusan mutum dubu da ɗari hudu suka tafo tare da manzon Allah domin a je a yi umara kaga wannan ba ƙaramin taro ba ko har yanzu a ce mutum dubu da ɗari hudu tare a gu ɗaya ai ba ƙaramin taro ba ne ya ce wa ƙarƙa na lihadar ko al'amal min da su salama wa azumi da kuruji ila makka li'ada al'umma wa al'umara a hamiyatul azima mala yake cewa haƙiƙa wannan aiki na manzon Allah da yunkurin da yi da himmar da ya yi da ya fita ya je maka dan ya ba dan ya umara ya ce a hamiyatul azima akwai manya-manyan abubuwa da ya kamata a lura da su akwai manya-manyan dalilai da ya sa manzan Allah yi haka ɗin sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙad kana fihi izharun li ta'zim al haram daga cikin manyan abubuwan da manzala ya yi amfani da su dan fita a je aikin umara sai domin a nuna wa duniya girman ɗakin Ka'aba a gun musulmi matsayin ɗakin Ka'aba gurin musulmi na fata an gane sai da za a ce mutum ya bar duk abin da yake ba yaƙi zai je ba ba neman kuɗi zai je ba ba ganima za a je a ciwo ba a kawai za a zo ne a yi umara kuma a dawo gida kaga na alamu ne na girmama ɗakin ka'aba da kuma bin umarnin Allah da kuma nuna muhimmanci na addini ko ko a yanzu mutum zai tara kuɗinsa ya je umara ba da niyyar yayi ba a sa kuma zuwa dan yayi ko dan dama tun yana zuwa bai kamata sai bani ya gaza ba dan Allah yayi niyya dan Allah kawai tafi umara ai ba karamin kokari mutum ne ba tunda akalla za ka kashe kuɗi da ya kai naira miliyan uku ko hudu a tafiya sati ɗaya ko biyu kawai a ga mutum sai karfin imani kuma ba za ka je don ka samu wani abu da kuɗi ba ne a ka je ne ka yi ɗawafi ka yi safa da marwa shi kenan ka gama umararka sai ka dagarin ka yi addu'a ka gode wa Allah Allah ba da iko ga duk wanda ya je ba ya je wanda kuma ya je yana son koma Allah ba shi ikon koma ya dama a duk shekara haka musamman ita ta azumi saboda ta fi kowace umara tara mutane miliyan nawa suka faɗa to ai yayi kaɗin ken dama ai aikin umaran azumi ya fala hazai yawa wata shekara da muka je mutum miliyan tara ne aka ce mutum miliyan tara kuma ka kalli yawan abin kai kasan ya kaka saboda haka da kasan ba masu katsin shi da haram ta kuɗi ya kallon ka ɗarin kamar wani balbela da kai wani ɗakunan su babu adadi kawai sun suka san adadin kayan su amma sai ka samu cunkoson ɗan adam akalla kai minti a talatin baka shiga wani lokaci saboda ɗan adam so ana zuwa gaskiya ya suke ta kokari su ga cewa suna faɗaɗa don kar a samu matamace kar a samu cunkoso in azumi ya zo ai suna tsakafa su ba sa hutawa wallahi har a gama aikin umara 24 hours suke za ga an tsauko samari daga garuruwa kana ganin wani maka san danyen danyen yankar da ke ne amma ba shi kayan sojoji zauna dan a kare mutane kar a shiga cikin matsala wallahi suna ta fama da ransu ana ta ihu da mutane kar ku yi kaza kal amma ina so suna kokari Allah kara musu kokari ana tara mutane saboda kuma duka me ana zuwa ne domin aikin Allah yasa wannan taron azumin yana bakar taron kafirai a duniya yasa kullun suke kulle kulle za a hana kullun babu taron da ake a duniya tar dan adam irin sa dama wannan umarar azumi sai yakin haji duk duniya ba da ake tar dan adam bagwaran sa akan manufa daya kuma ba ta kudi ba kawai ta Allah kowa lada yake nema agun Allah kuma ga mutane gaba ɗayan su a matsayin kamar yan uwa ba wanda yake tsakamar wani kuma kudin da kansa kawai kaman kana gidanku kowa da fara'a da murna so yake san waye yake daga na kake inda wani abu bai baka kai ma ka bashi haka ake rayuwa a gurin dama Allah ce man da kalau kana amina to ka gani so shi yasa duk wanda Allah ba shi dama in yaji abu ne mai kyau Allah ya ce daga yin umara ka maimaita umara zai sa a kankare ma duk zunubin da ke a wannan tsakanin ma'ana ka je bana baɗi ma ka ji in kana da kuɗi wani abu ne mai kyau ko ka san masa da wani iyo wai wai an tafi umara bar makota da yunwa to wa ya ce masa an bar su da yunwa oho wani an karɓi abin da yi kan ya tafi za ka yi mamaki wallahi kai da kake nan ba abin da ka mutanen ba kai da kofiwa ta baka sa mutum ka bashi shi kuma kana zagin ba ya samu kuɗin ya je umara haka kawai dan Allah kuma bai sa da ita Allah ta wuce so in kana da kuɗi ka je umara duk shekara ai abu ne mai kyau ai in ba ce da in kai umara bana ba duka koma to za a kankare ma zunubin da kai daga tabarin zuwa tabara to da Allah ba za ka je ba me kake nema tun da kana da kuɗin ba su kace ka je gaban Allah ba kai da laifi ko kadan ba to idan baka da shi ne kuma sai kai hakuri ya za ka yi to amma kana da shi ka je ka yanka halal ne fa ba wanda ya haramta to haga abu na farko kenan ko saboda a nuna girman ɗakin Allah wa makanatuhu da matsayinsa fi nufusul musulmina a zukatan musulmi a ce mutum dubu da ɗari hudu taso su baro ko ina su baro garuruwan su don su zo su yi wannan aiki na ibada haka ba ƙaramin aiki bane ba ƙaramin kuma abu bane na imani da kuma har a yanzu haka mutum ya rufe kasuwancinsa ya rufe komansa ya biya kuɗi ya tafi kaje kana jiran wani fito a ban ɗaki akwai baka damu ba wanda wani ya fita haka an da yake rayuwa ko amma ko kai wai an sai ka jira wani ya fito saboda cunkoson dan adam amma kuma mutum baya damuwa daɗi ma yake ji ya je aikin ibada so haka wannan alamu ne cewa ɗakin Ka'aba na da girma yana da matsayi a zuciyar dukkan wani mumini musulmi mai imani insha Allah yace wa ana ne warada alama ayako amalata ru'uhu min al-quraishi ala al-muslimina أنهم لا يؤمنون لا يحترمون البيت ولا يعرفون حرمته yace saboda an samu tsegumi da cece kuce da maganganu daga Qurayshawa da suke yadawa cewa wai ai wai musulmi ba sa girmama dakin Allah wai musulmi ba sa mutunta dakin Allah mai alfarma shi sa saka tafi madina suka yi zaman su har wajen shekara shida ba mutum ɗaya da ya zo daga cikin su don yi umara ko ce da ya aikin haji na fata kun gane da aka samzala ya karya wannan maganar tasu ya taso da rundunar da ba taɓa ganin irin ta ba mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka taho don su mai aikin umara kaɗai babu maganar yaƙi babu maganar kasuwanci to haka an karya wannan tsegumin ya karya a zukatan mutane kenan yace kuma inna khurujahu sallallahu alaihi wasallama fi hadhihi al-ghazwa azhara quwwatul muslimin yace sannan fitar da manzo Allah yake zuwa wannan yaki yace ya nuna karfin musulmi wa makanatuhum ko fi arzai jazira ya kuma nuna darajar su da kimar su a yankin larabawa a yankin tsibirin larabawa kenan gashi wasu mutane akan manufa daya da zagora guda daya sun taho mutum akalla 1400 don su yi ibada iri daya a ganuna maka mai matsayinsu da girmansu wadda kafin manzan Allah babu wani buri suke taro su zauna akan shugabanci guda daya lokacin kasar laraba sai dai kowane anguwa da shugabansu kowane kabila akwai shugabansu kowace kaza da suna karkashin wani amma sai su taru su adadi kaza bi shugaba guda daya ba sa haka kowa na ji ne da gidansu da familinsu kaga ga su a tafiyar larabawa akwai banu fulan banu fulan banu fulan haka ne ga yanzu zuriya ɗaya ce misali kabila ɗaya ce amma nan zuriyar wani ne sai a faɗi sunan wani kakansu babba wani kuma zuriyar wani ne kuma za su yi faɗa tsakaninsu ma haka in wani bi haɗa su amma yanzu gashi an tawo mutum dubu daya da wani abu karkashin shugabancin mutum daya da kuma ibada za a zo a yi iri daya don neman kuma mai lada a gurin Allah ba don a samu kuɗi ba ba kuma don a yi yaƙi ko a samu na makamantan haka ya ce fil wakatan lari ƙari fashala fi mushriku makka wa man shaya'a a lokacin da mucil kafiran maka ƙureshawa suka cika suka batse da su da mataimakansu ko masu mara musu baya sai gazwatul ahzab wanda suka zo su suka kai suka taru suka kai wa manzon Allah hari a garin Madina to a ce yanzu bayan an gama yakin ahzab da yan waɗansu watanni ko ka bari shekara ɗaya ma amma yanzu gashi waɗannan musulmin sun taho kuma sun biyo ƙureshawa har garin su amma yanzu kawai ba ake za su yi ba ba ruwansu da ƙureshawa me ya kawo su kawai a yi ɗawafi a ɗakin ka'aba a yi safa da marwa shi kenan an gama umara a koma gida kaga wanda ya zauna maka cewa ƙarfin musulunci da izinin su ɗazu kun kai musu hari kuna da so ku kashe su allah ya ba ku dama ba to kuma yanzu ga sa a cikin garin ku amma ko ba suka zo ba ruwansu da ku kawai sun zo ne su yi ibara tafiye su to haka duka wannan akwai abu da kamar cewa girman musulunci da kuma izinsu kaga ajiyar da kuka tafi yakin suna sun tsorata sun firgita har an yi rami an kewaye duk gari tawa kuma yanzu ga su babu wani kewayewa ga su a cikin garin ku kuma hankalin su akwai suna ibada kaga nuna muka sai musulmi darimi ne ba matsorata ba ne ina fata an gane ya ce wa adu ko ne madukurina maharumi sai suka dawo daga yajin azab su kureshawa da kuma tawagarsu suka dawo mai kaskantattu kuma an mace su a yaƙi saboda abin da suka je su yi burin kashe manzan Allah da duk musulmi su dushe madina ba samu dama ba sun yi kuma iya tattali da arda ko da abin shirinsu amma ba samu dama ba ko kuma yanzu gashi an biyo su har garinsu kuma ba yaƙi aka zo ba kawai za a yi ibada ne a nuna musu matsayin musulunci ya ce wali hada faɗari kanar ƙorashin ko tadarku hadin ma'ani ya ce to sai santo ƙorashawa sun gano wannan dabarar sun gane mutanen da muka nemi taimakon dukkan larabawa suka mara mana baya don mu je har madina mu gama da su kuma Allah bai yadda an yi haka ba yanzu kuma su taho salin alin su su har garinmu kuma ba su shigo garin makka ai ta a zage ma a kasashen laraba kyan na fata kun gane kaga ya zama a yanzu an shigar da kuma manufar siyasa a cikin tafiyar aiki nan kimar mu za ta kaskanta to ya su da muka kai musu hari kuma yanzu mu bari su su hasa shiga garin makka su yi dawafi su fita kayan su ba za mu musu komai ba ba za ka sai suka hana manzon Allah shiga a wannan shekarar dan su nuna sauran kawayensu cewa su wai har yanzu suna da izza suna da kawa na fata kuna ganewa to amma su ana su waye kenan to ba san cewa kuma hakan da suka yi ma ya ƙara manzon Allah izza da fawa bane sallallahu alaihi wasallam bar za mu karanta mu ji insha Allah ita sun gano wannan dabara dan haka inda ma sami'at dukuza sallama wa man ma'ahu da suka ji labarin ga manzon Allah ya taho da mutane za a zo a yi umara fa'azamat ala man'ihim ala saddihim sai suka yi junkuri suka yi himmatu suka yi niyyar cewa ba za su bari manzan Allah ya shiga garin maka saboda yanzu ka bari ya shiga garin maka to kaskanci ne a gurinsu sun zama kenan yanzu ba jarumai ba ne su kenan matsorata ne su yanzu kenan ba su tacewa a ƙasar larabawa da aka sai suka yi yunkurin cewa ba za su bari ba duk abin da za a yi bane dai ba zai shiga ba in ma ba yakin zai ba to umaran ma ba za a yi ba inda garinmu ne munu shugaban da ka koma sai baɗi kaga a ce maka koma sai kaza aikin ma an baka wani wani umarni ke an baka wani cewa yanzu kana bin kai ma umarnin da nake so kai ke to dan su ba kan soyayya fawa da ƙarfi da izza su gaba da zama a matsayin su na shugabanni a ƙasashen Laraba sai suka kokari cewa za su hana shi wa man'ihi za su hana su min dukulil haram ba zai shiga harami ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad wafa aniko ya ƙara zalika minhu fassan farama wa sahabahu wa aka dumahun silahahun manzan Allah dama a fitowarsa ya tsammani haka daga gurinsu cewa ba za su bari ya shiga ba da haka da zai fito shi ma sai ya taho da kayan shirin yaƙi da makamai da duk abin da ya kamata ta da ko da sun nemi fada to kawai za a yi fada za a yi yaƙi duk da cewa shirin da za a zo da shi ba zai kai nasu ba amma dai kawai za a yi a haka za ka sai fito da sahabbansa da kuma makamar shi ma sallallahu alaihi wasallam wasan farar al'ahara ko sai zinto al'arab haka ne ko mutanen ƙauye da mazala ne masu fito a tafi da su yaƙi da suke kewaye da madina tun da an riga an yi shara'i su ko da ba musulmi ba ne in suna zaune ƙarƙashin jagorancin manzan Allah su zauna a addininsu in an kawo musu hari daga wata ƙabila manzan Allah sassalama zai ba da dakaru a kare su in kuma shi an kamar hari su ma su shigo cikin dakarinsa su taya shi faɗa wani shi ne sharaɗin zama da su da aka yi da aka da zai tafi wannan tafiyar sai ya nemi duk waɗannan mutanen ƙauyukan bani madina su ma su fito a tafi da su na fata an gane ya ce fabadu alaihi sai suka ƙi suka zauna kayan su kamar a ce gobe ku fito da karfe tara za mu tafi sai suka zama su sai da suka tabbatar an kama ni an tafi tara an fita sai mutum zo kaman bayan azhar kaga na ba zuwa ya bakari yake ai na zo na latti saboda a hanya ne na samu matsalar abin hawa na ko na tafi bayan ruwan shanu dabbobi na ne ko waye da haka ta yi kuzuri duk kawai na ba a san zuwa za ka saka jinkirin fitowa zala kutun da ya riga ya himmatu ya ba da kuma lokaci lokaci kawai na yi a kama hanya saboda haka aikin addini ko da kai ko ba kai za a yi shi shi yasa da kaga Allah ya zaɓe ka kana aikin addini ka gode wa Allah kuma kar ka yi kasala zaben ka Allah yi kyauta Allah ya baka ko da kai ko ba kai wallahi babu da za a fasa yi za a yi to har kaga Allah saka ka a cikin masu aikin addini to ka gode masa kuma ka nemi taimakon sa akai kuma ka dage kai dan Allah da haka manzo Allah ya fita kayan shi sallallahu alaihi wasallam yace wa annal qur'an ko ya'ibu alaihi kazalikum sai Allah saukar da ayoyin Qur'ani yana aibata kin fitowar su da suka tabi manzon Allah sun yi manzon Allah alƙawari a karan farko amma ganin za a tafi sai suka tsorata tunda imanin su bai kai ya kawo ba mun akwai mun nifaka a cikin su akwai kaza akwai kaza sai suka fara daddogewa suka ki fitowa da ya kamata sai Allah saukar da ayoyi ya aibata su ya fallasa kuma manufofin su shi sa an sha faɗa shi manzon Allah sallama in ka taba shi to kaza kanka musifa in dai mutum ya taba manzon Allah to har ya mutu ba ya ƙara samun nutsuwa ba shi sa a shari'ar musulunci duk wanda taba janibin manzon Allah ko ya tuba fille masa wuya ake sai dai tuban ya mara amfani a lahira amma saboda a nuna wa ƴan bayan matsayin wane ne manzon Allah kawai kashe shi za a yi musulunci saboda ya taba abu da karfinsa kuma ko da ba a hira mutum ta inda mutum ya wannan abu to daga ran da ya taba zanibin manzo Allah har ya mutu babu shi babu sake rayuwa mai daɗi kuma har illa masha Allah saboda dangula mu da karfin sa na fata an gane kai kalli masu taba shi daga neman ko anan da muka samu a Kano su waye na suke yanzu sa cikin bala'i bai isa fito rayuwa da ko yake ba har yanzu kuma har abada haka shi yasa manzo Allah ba karamin magana bane al'amarin sa sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ba da labari cewa sai kulus ko sai kulul mukallafuna min al-arad yace su ne suka iftowa su bi ka zuwa yakin nan suka iftowa daga cikin mutanen kauye to za su ba da uzuri me zasu za su rika cewa shagalatna amwaduna wa ahluna fastaghfir lana ayya manzon Allah wallahi mun je mun shagalta ne a gurin abubuwa na aikin gida da iyali mun shagalta ne a gurin aikin gonar mu ka ce karfe tara na zai dan gyara dan wani kadada ta waye dina kafin ka ce mai a sha sha bi tayi ai wannan uzuri ne a gurin hankali tamamin zalla shi ba a mar ƙarya ko ba a taba shi in kamar abu Allah ne ke bata abin yayi da kansa saboda matsayin sa abun Allah ba taba yin wani mutum da Allah ya girmama shi kar manzon Allah ba a yi ba kuma ba za a yi ba shi kadai ne kwaya daya sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa alfazati yake cewa haramun alal ayyami ijadi misli ba za a taba samun wani rana a samu wani kamar manzon Allah ba har abada an riga an gama shi kadai ne kuma an yi an kare sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi kadai ne mutumin da ubangiji ya ba shi wata kariya tun daga haifarsa har koma sa ga Allah ba wanda ya nufin bala'i da cutarwa ga manzon Allah kuma shi nasara ba a yi ba kuma ba za a yi ba shi sa ko gobe ko jibi duk mai taba shi ba shi ba zaman lafiya ya ɗanɗano kansa bala'i da kuma inna na Allah ka tsare imanin sallallahu alaihi wasallam ya ce fastaghfir ko fastaghfir lana dan Allah manzo Allah ka roƙa mana Allah ya gafarta mana ba mu bi ka yaƙi ba kaga wannan uzuri ne wanda zaka karba mu danka ne shugaba ai wallahi nan tafi ne in je tattaro kan dabbobi na kaza kaza kafin lokacin fitar yayi kai ban yi aune ba ashe har lokaci ya kun tafi na zo ni babu kowa kun wari to zaka ce masa to zaka ci kayan da ai da mun zalla shi ba haka bane in kamar ƙarya yanzu Allah zai kawo wahayi fallasa ka wata mu'jiza da Allah ya manzon Allah duk mai sanya aibata shi to sai Allah ya matsi bakinsa sai ya canja sunan wanda yake so ya aibata din misali ummul jamil matar shi abu wannan wancan tabbari da bil habib mutabadin ba Allah faɗa ba wa mar'atu kaza kaza ba Allah faɗa ba to ita babban aikin ta shine aibata manzon Allah da kuma zagi ta amma saboda kudura ta ubangiji dan a kare matsayin manzon Allah sai aka hana ta ta faɗi sunan manzon Allah sunansa Muhammad ai amma ta kuma saboda wai haushi da bakin ciki sai ta rinka yin waka tana cewa a madadin ce muhammad ma'ana abin yabo sha yabo sai ta ce muzamman muzamman diddir muhammad sha yabo me kishin sha yabo shine abin zargi ko ba gaba ne wannan ana yabansa to me kishinsa wanda ake zargi ita saboda tsabar jin haushi wata ce muhammad din makamanta ta taimake shi sai ta ce wai muzamman yace zagi akan muzamman haka bai ta saba ta taba ba kenan kisa yake cewa kito sabon sa ala ta'ajabuna ba kwa yin mamaki ne kai fa yasrifu Allahu anni shatama quraish yadda Allah yake dauke zagin qurayshawa daga kaina sai su zagi wani ba ni ba ni ake so a zaga yanzu manzo Allah amma sai Allah dauke zagin sai a zagi wani yace fa innahum yal'anuna muzammaman wa yashamuna muzammaman wa ana muhammadu suna zagin muzamman ne ni kuma muhammad ne a gaba ya ka zaka bashir sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam sai su rinka cewa ya manzon Allah ai mun shagalta ne a gurin sha'anin iyalinmu da dukiyoyinmu fastaghfir lana ka rika mana gafara Allah ya kai mana ya kuluna bi alsinatihim Allah ya ta suna faɗan wata magana ce da bakunan su da harcen su kadai malai ta fi kulubihim amma a zuciyar su ba haka bane ƙarya take kina ta kai sun faɗa ne a baki dan ka yadda da su amma a zuciyar su babu wani wai cewa iyalin su ne suka aikata su a dama can beniyar zuwa yakin ba yana jin tsoron yaje baya san zuwa yakin tare da kai shi so yake amma karkashe ku da za a iya na fata an gane yace kul to ka gaya musu faman yamliku lakum min Allah shay'an wane ne zai kare muku wani abu daga Allah in arada bikum ne darran idan Allah yayi nufin wani bala'i ya same ku to waye sai kare kar bala'in ya same ku idan Allah ya nufin saukar wa mutane wata annoba akwai wanda ya sai hana abin ya sauka babu aw arada bikum nafa'a wane ne zai kare muku idan Allah kuma yi nufin ya saukarwa al'umma wani alheri wani arziki wani zaman lafiya akwai wanda ya sai hana abin ya samu mutane babu ma yaftahu Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsakala wa ma yumsikfa fala musallahu min ba'd duk abin da Allah ya nufin ya samu mutane babu wanda ya sai hana shi mai dadi ko mara dadi talatar daukar faɗa musu idan Allah ya yi nufin wani abu ya same ku na rashin daɗi ko na jin daɗi akwai wanda zai iya hanawa abin ya faru ya samu da ku ya ce bal kana Allah ya mata mana kabira ka dai faɗa musu cewa shi Allah ya kasance dangane da abin da suke aikatawa kabiran masani ne ma'ana ya san nufin su ƙarya dama take ba su niyyar tafiya tare da kai yakin ba sai sa suka baka uzuri na ƙarya daga baya dama can a ransu kana faɗa za a tafi yaƙi za a tafi kaza lokaci kaza sun sa masu ba su je ba amma bai sai faɗa a zahiri ba daga sai su yi mitin ɗin sa ɓoye sai ka tafi kuma zuwa na ba da uzuri bayan ka dawo ai kaza ne sa ban je ba da kaza da sauransu ya ce bal ba ma haka ba zanantum allan yan kalibar rasul ko kun ɗauka cewa kun yi tsammanin cewa lalle manzon Allah ba zai dawo ba wal mu'minuna da kuma su mu'mine ila ahlihim abada kun dauka cewa tafiyan nan da manzala yanzu zai je har garin makka cikin qurayshawa da kansu ai kenan an halaka su a ga munafikai kenan ai shikenan za a dammara su mutane sai ta mana yaƙi shekaran jejiyan nan har garin madina muka tafi kusan wata ɗaya ana abu ɗaya allah ya samu ya cece mu kuma yanzu mu je mu har cikin su har garin su a shikenan duk an kashe su wannan shine asalin manufar su suna tsammanin cewa manzon Allah da sahabbansa ba za su dawo gidagun iyalansu ba abadan har abada yace wa zugin zalika fi qulubikum aka kawata muku wannan mummunan da tan azukatanku wa zanantum zanna sawi kuka yi mummunan da to kuka yi wa Allah mummunan da to cewa ba zai taimaki annabinsa ba ba zai kare mu'minai ba yace wa kuntum qauman bura dama tan ku mutane ne halaka ku ina fata an gane suka ce malamai idan mutum manufofinsa kyawawa ne to zaka samu dizzatan da yake wa al'umma mai kyau ne idan mutum manufofinsa kuma munana ne zaka samu dizzatan da ke mutane shi ma mummuna ne idan suka bada misali suka ce iza sa'a fi da lamar'i sa'ar zununu idan mutum aikinsa mummuna ne kullum kullum aikinsa ba kyau ba kyau to za ka samu tsammanin sama zaton sama ya zama mummuna na fata an gane a ƙarƙashin wannan zato da ke mummuna kuma ya ce fa'ada ahbabihi li qauli udati sai rika gaba da masoyansa saboda tsegumi da ya samu da gurin mukiyansa kawai sau ne ka maka magana akan aiwa ne da kake ganin sa shi ya hana promotion din kai fita aiwa ne shi ya hana a zo a ma tiniki kaza wani shi ya hana a baka gona ha kawai sai ka maka labari to kasantuwar dama kai ma mutumin shirme ne mutumin banza ne kawai sai ka dauki abin da ya faɗa alhali kuma wannan wanan kaunar kai ce a duniya yana ma kokari duk wani mutum kama alheri yana so kai baka sani ba sai kuma ka zo kana gaba da shi shi yasa manzo Allah ya bada sharadi guda daya yace idan kana kaunar mutum saboda Allah to kaje ka same shi ka faɗa masa ka ce wallahi wani ina kaunar ka saboda Allah kage ya san kai masoyin shi gobe da ganka ya za ku gaisuwa da shi zai canji ba kaman da ba na fata an gane to haka da suka ce da'iman idan mutum mutumin kirki ne zaka samu na saurin yadda da mutane shi yasa galibi ana saurin cutar mutumin kirki shi dan ka zo kamar rantsuwa ai ka gama da shi sai dauke ai ba za ka yi ƙarya ba kai mutumin kirki ne ko zai dauke abin da ka faɗa kuma zai yarda da shi kuma sai ka cuce shi kawai matsalar mutumin kirki guda ɗaya ta ce in ka cuce shi kuma to daga nan kuma har abada ba za ku shirya da shi ba shi kawai kun bata har abada ko ya yafe ma ko bai yafe ba ne ba za ku ƙara alaƙa da shi ba sai dai kun gama amma mutumin kirki galibi yana yarda da mutane na ne ko ya ce rujul sosalafan ko haka ne ko ila hudaybiya to yanzu mun ji bayanin da Allah ya kawo dangane da masu mata suka kibin manzon Allah zuwa yakin azab abin nan a hudaybiya to sai mu ji gaba ta gaba shine fitar da manzon Allah ya zuwa hudaybiya yace balaga dal muslimina alladhina karju mar sallama ila hudaybiya alfan wa arba'a rajulan yace wanda suka tafi tare da manzon Allah daga cikin musulmi sun kai mazaje mutum 1,400 ala a zahir a kawal a zancen da ya fi inganci ya fi rinjaye an samu maganganu da yawa na malamai cewa mutum 2,200 ne mutum 1,400 ne mutum 1,700 ne amma dai wannan magana ta malam ya rinjaye ya ce wannan shi ya fi rinjaye cewa an samu sahabbai mutum 1,400 suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في ذي الخليفة من زن الله ياي صلى شهيد مسلمي ا ذي الخليفة ذي الخليفة شine miqati ne mutanen Madina shine miqati idan kana Madina zaka zo maka umara ko haji to anan ne manzon Allah ya ce nan zaka tsaya ka cire waɗannan kayan naka ka je kai wankan daukan ihrami ka sa waɗannan farin kaya da ake aikin haji su ko umara a zulhulefa ake za ka zana ta yi sallah a wannan gurin ana ce gurin a yanzu abaru ali suke kirinsa ko na makamancin haka duk a cikin madina ne a yanzu amma a da ɗan kaman bayan madina ina fata an gane to anan ya sallah ya zo ya sallarsa sai aka yi wanka aka sa ihrami wanda shine sunnar mai yin umara mutum zai kaje umara in ka tafi za ka je umara ana daga nan najeriya ka je ka misali jidda aka yi ku madina to kai abin ka yayi kyau sai ka gama ziyarar ka a madina za ku zo maka sai ku zo ku ɗauki haramin ku a miƙatin mutanen madina shine zuluhu laifa sai kai wanka yanda ake wankan janaba bambancin shi kawai niyya ne kai yanzu kana niyyar aiki wankan me aikin umara ne in ka gama wankan sai ka ɗaura ihramin ka ka ɗaura zani guda ɗaya kuma ka ya faɗa ka faɗar ka daga lokacin ba za ka asta gashinka ba ba za ka rufe kanka ba da duk hukunce-hukuncen da ya tabbata akan masu ihrami ina fata an gane sai kai na fula raka a guda biyu in ba lokacin sallah ba ne lokacin sallah ne kuma misali a zahar ne ko la zaka shikenan kana gamawa sai ku ta ku sallar ku sai kuma ku hawa abun hawan ku sai ku kamo hanya zuwa Madina kuna talbiya da ka fito zaka hawa motar ka sai ku hawa labbaik Allahumma umratan shikenan za a fara kawai labbaik Allahumma labbaik a sai kuma har a zo garin Makka kuma zala sai sallarsa a Zulhulaifa wa ahramu bil umara suka dauki niyyar umara wa qalladal hadaya suka kuma rataya wa dabbobin su da za su yi hadaya da shi dabbar da za a kai garin makka domin a yanka a raba wa mutane ya halatta hake ne sunna ne idan za ka yi umara shi ma ka yi hadaya amma ga mu galibi anan sai mutum ya aikin hadi ne yakin hadaya in ka je hadi ne za ka je ka sayi rago na hadaya to a umara ma ya halatta ka je ka yi hadaya in kana da kuɗi ko za ka sayi rago a ƙalla riyal 350 ko 400 kudin can sai ka yanka a raba mutane wanda duka sunna ne za ka zala sai ratayawa wa ash'arahu ya saka dabbobin hadaya aka ware su aka rataya musu alamar cewa waɗannan dabbobin na hadaya ne hikimar yin wannan alamar shi ne za a rataya musu misali ko takalmi a rataya shi a huda a ɗaura a wuyan dabba ko wata igiya da ake suka suke ɗaurawa to duk wanda ya ga dabbar ko a cikin jeji ne in ake tagur tabarcin mutane ta shiga daji to ya san cewa nan dabba za a kai ta maka ne a yi hadaya da ita za ka shi ma zai kamo ta ne ya kawo ta harami ba zai ci dabbar shi ne amfanin mata wannan alama to a ganzu kuma zamani ya zo sai da ka je gari maka sai ka siya shi kenan sai a yanka magana ta kare wa ba za ainan ko min kaza'a yuqalu lahu busur bin bin Sufyan al-Qudai al-Ka'an yukbiru bi al-Quraish sai tura dan leken asiri daga cikin kabilar Kiza'a sunan Sabusur bin Malik ko bin Sufyan al-Qudai sai tura shi take je kamar leken asiri a hanya daga nan har zuwa Makka ka gano mana me ake ciki me labarin da Quraisha suke kai suke tafiya dan mu sanya zamu musu aka tura cid ken sun mamado fi tsariki hatta wasu usfan suka suka bar tafiya manzala da sahabbansa har aka zo wani guda aka ce usfan yana nan garin har yanzu tsakanin maka da madina suka je wannan gari suka zo ya ce ya alabudi ko 80 kilan min makka gaba ɗaya daga wannan usfan din zuwa makka kilomita 80 ne an kusa shiga garin makka kenan saboda a yau daga madina zuwa makka kilomita 420 ne to aka kaddara an taho sauran kilomita 80 a shiga makka an kusa kenan shiga kuma duk garin suna nan za a gan su samun buɗin su ga sunan fasfan da sauransu ya ce fa za a busur sun zo daidai wannan guri sai shi wancan tsallaken asirin sai ya dawo ya kawo manzan Allah rahotannin da ya har haɗo na aikin da aka tura shi bin sufiya ya kubiru an ƙureshin yake bada labarin ƙureshawa an na ha sami'at ko bi masirati ya ce ai ƙureshawa sun samu labarin manzon Allah ya fito fa jama'at lahum aljumu daga suka yi shiri na musamman aka tara gangamkun mayaka li saddihim an dukuli makka suka ce lalle manzon Allah ba za su bari su garin makka ba ya kala manzon Allah wannan labarin ana kilomita 80 ya rage kuma a zo maka a lokacin ya ce wa anna khalid bin al-walid kharaja bi khayli ila qura'in al-gamim ala budi arba'at ko arba'at wa sittina kilan min makka yace kuma khalid bin al-walid ya fita da wadansu dakaru jarumai mahaya dawakai ya kama hanyar wani gari mai suna ko wani mai suna al-qura'ul gamim wanda bai wuce gaba ki kilomita 60 da hudu ba zuwa makka haka kenan daga inda manzon Allah yake zuwa gunda Khalid yake yi sansani gaba ɗaya kilomita goma sha wani abu tsakanin su manzon Allah Khalid ya fita ya tare gurin da dakaru cewa suna zuwa za a gwabza yaƙi kawai haka ba za a bar manzon Allah ya shigo garin Makka ba labari zo manzon Allah wastama'u ko nani ma haka ne ko ina miki fasa tare da sama ashabu da aka ɗabi manzala da makaranta tun a baya nan da ninsa aka shiga mitin to ga labari ya zo na abin da na surru ga abin da ake ciki sun tara sojojinsu sun tara hanya da zumar mu zo su afka mana mai kusa ya kamata mu yi zala ne mu shawara a gurin mutanen sallallahu alaihi wasallam ya ce na في أن يغار على ديار الذين ناصروا قريش واستمعوا عليها ذلك تقودي mu muke farmaki a ƙauyuka da gidajen waɗanda suka tafi suka kai wa ƙureshawa ɗauki da sojoji sun tafi kai wa ƙureshawa ɗauki su ba su ƙarin rindina to sun bar gidajensu da 'ya'yansu da iyalansu mu kai musu hari sai su ji labarin cewa ga shi nan sun bar gida a buɗe an kawo gidan su hari har kowa zai kujo kuma ce ƙoƙarin dawa gida a kare gida kenan sai a watsa wancan taron kenan wanda wani hima dabara ta irin ta yaƙi wanda ya faɗa musu haka ya ce amma menene shawarar waya ƙudu liddafa'i an diyari in sun ji cewa mun kai farmaki gidajensu to kowa zai ƙoƙarin barin garin maka don ya je kare gidansa don ganin cewa kada fa aje ya tafi wancan kuma a zo a kama matarsa da 'ya'yansa da dukiya da a tafi da su a matsayin gani sai zo kare gida ke faƙala ko ashiru ayyuhan na ya ce ya ku mutane ku ba ni shawara ya ya kamata mi a shiru aliyya ku ban shawara a tarauna an umila ila iyalihim wa zararihim wa zarari haula alladina ko yuriduna an ne ya sudduna an libati kuna ganin mu kai hari ga waɗannan da suka yi kokarin hana mu zuwa ɗakin Allah mi umaran mu mu kai wa iyalansu hari da dukiyoyinsu ko kuma yaya zami yake neman shawarar sahabbansa ko ya ce fa'in ya atuna kanan lalazu azza wa jalla minani kaɗa ainihin haka ne ko? minan mashirki na in har sun taho a kan za a yaƙi to lalle ubangiji fa ya riga ya kawo ƙarshen musulunci saboda ba za a ci nasara ma'ana ko yaƙi za mu da su to allah mu zai ba wa nasara da cin nasara amma da ku ban shawara hakan ya kamata mu yi ko akwai wani ra'ayi daban da kuke da shi ku faɗa mun kaga wannan shine asalin yanci da ake ba wa mabiya gashi shi annabin Allah ne umarnin da zai bada kowa zai bi amma sai ce me kuke da ya kamata mu dan kowa a dashi a jika kuma a girmama tunaninsa sallallahu alaihi wasallam kaga dai ana koya mana iya shugabanci kenan wa inna wa illa taraknahum mahrubina in ko ba haka ba ta mu bar su kawai su tafi kayan su ai musulmi na muharibi na su gudu tafi kawai shi kenan kar mu taɓa matan kar mu taɓa waye kaza amma dai za mu sa taron su ya watse ko ba mu ɗauki ba mu kama garin su dake ba ma su ta cewa mun kai gari kaza farmaki amma kar a kama kowa kar kuma ɗauki komai haka da 'ya'yan da matan ya su aya su gudu ne to su kuma da su labari ai an kai wa gari kaza hari to duk dan garin ya zai zai kokarin gudowa ga gida ya gida yake to haka an watsa da taron su duk da cewa ba kashe musu kowan su ba ba kuma dauki dukiyar su ba wanda wannan shi ma dabaru ne irin na yaki yace qala abubakar sadana abubakar sai tashi zai ba manzo Allah shawara sallallahu alaihi wasallam qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah tarasta amidan li hada albayt ka fito ne fa kawai niyyar ka shine kawai mu je dakin Allah ayi umara ayi dawati ayi ta ayi shikin la turidu qatala ahad baka fada niyyar kashe kowa ko yakar kowa ba wala harba ahad ba ka tawo da niyyar ka yaki kowa ba fatawajjahu lahu ko zaka ya manzo Allah kawai abinda ka fito da shi niyyar ka ta farko cewa mu je ɗakin ka'aba kaɗai to kawai mu tafi ɗakin ka'abar kaɗai ba ruwanka da kar mu yaki kowa kar kuma mu kashe kowa shine ra'ayi da fahimta ta sada babakar ya ni ina ganin kar mu yaki kowa kar mu kama kowa kar mu tafi gidan garin mu tafi ɗakin Allah faman saddana an duk wanda ya kokarin hana mu zuwa ɗakin Allah fatatallahu shi sai mu yake shi amma mutumin da babu ruwan shi yana gida a zaune mata da 'ya'ya suna gida da dukiya ba ruwan mu da shi manzon Allah kai mu kama hanyar mu gadan gadan mu fuskanci zuwa maka duk wanda ya tare mu a nan to kai an yaki yace shi shine ra'ayinsa na fata an gane to haka an zaka gane matsayin sadan abakarin agun manzon Allah da kuma matsayin sa ma agun duk sahabbai ra'ayi guda ɗaya ya faɗa na shi na yi amma duk sahabbai wanda ya kawo shawara aka tunta shi mana kowa ya amince ya yarda da shawararsa akan wannan manzon Allah ma ya kafa shawararsa sallallahu alaihi wasallam ala saboda laki cewa to shikenan imdu ala ismillah to shikenan ku tashi mu tafi a bisa neman agajin Allah da sunan Allah shikenan mu cigaba da tafiyar mu kuma ba maganar a ce za a taɓa kowa a ƙauyukan mai fuskanci kawai zuwa maka zuwa ɗakin ka'aba ɗin duk wanda ya cire mu a hanya da ziyar ba za mu je ba to shi sai mu yaƙe shi ya ce wa kada hadi sunnatuhu wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastashiru ashabu radiyallahu ta'ala anhu yana neman shawarar sahabbansa in abu ya zo mai irin wannan wa inda ma alima alaihi wassalam bi qurbi kalik la mushrikina minhum da mazala ya samu labarin cewa ai suna dab da haduwa da sojojin kafirai kusa da su tunda su suna kilomita 60 da wani abu tsakanin su da maka su kuma suna kilomita 80 kadai tsakanin su kadai kilomita 10 sha dan wani abu ne kadan ne tafiya ko to yanzu ya za a yi ita wahum fi asfan su suna garin asfan din nan wa hanatis sala lokacin sallah kuma yayi ya samu labarin tsakanin Khalid da rundunarsa da gunda su suke tsaye suke sansani a yanzu tafiya ce yar kaɗan za a iya kawo gurin su manzan Allah kuma ga lokacin sallah ya yi kuma a musulunci bayan tauhidi babu abin da ya kai sallah muhimmanci ga shi yaƙi ake kuma ga jin tsoron za a kawo masu farmaki amma kuma ba zai hana a yi sallah ba kan za ka gane duk mutumin da ya bar sallah da gangan haka kawai ya ƙi yin ta sai saboda wani uzurinsu na duniya akwai malamai masu ganin cewa to daga baya ko ya yi Allah baya su a kira sallah kana ji kawai uzurin duniya na kasuwa ko na gona ko na ofis ɗinka ko na wani abinka kana ji kana gani ba halittun sallah ya wuce ba ka yi ba da gangan suka ce wasu malamai to ko ka yi sallah Allah ba zai karɓa ba saboda ai Allah ya kira ka a lokacin da aka ce hayya ala salama kiranka aka yi ba Allah ya ce maka zo ka ki zuwa sai an jima ka zo da karan kanka to me Allah zai da kai yanzu ko da ka haifa ka ce masa wani yace na ka ce masa zo ya ji ya ganga ka ce zo sai ce to kawai zaman sa sai bayan awa ɗaya sai zo ya za ku yi da shi haka akwai dabi ko saboda muhimmancin sallah sai maza Allah ya ce to gashi lokacin sallah ya amma sallah ko dole sai an yi ta ganin cewa za a iya kama na hari ba zai hana a yi sallah ba ina fata an gane yace sallabihim bi ashabihi salatul kofi sai maza Allah ya saban sallar tsoro akwai da kin sallar tsoro ina fata an gane yanzu ga kwana zaune za a kira sallah kowa ya yi alwalarsa a zo masallaci wani lokaci a jira liman ma ya zuko sai a tashi kowa ya sallah mai cikin nutsuwa raka'a uku magariba raka'a hudu isha ba ka bane kowa hankalin sa kwance to za a zo lokacin da wani abu zai faru kamar a shekarun baya da ake kawo hare-hare garuruwa din nan na rashin jin daɗi ko a yanzu ka jankin sakwatawa da ake kawo masa hare-hare ai suna da suna zauna a gari wasu garuruwan su su zauna su tsara garin cewa duk wani namiji a garin dole zai fito don a kare gari suna yi ko ji ɗaɗa za an yi rahoto cewa wani gari da suka kai wa farmaki su wannan yan ta'addan yan garin sun jajirce sun kashe mutane da yawa na yan ta'addan sun gudu kuma sun tafi yankin yan ta'addan ba samu shiga garin ba to ga irin wannan yanayin to zo ana rarraba mutane ne cewa to ku zo ku yanzu za a kewaye gari ku su wani a guri to kwalifin sallah ya yi ba za a bar gurin ba kun gane ba za a ce saboda za a yi sallah kuma duk a bargun da aka yi wannan gadin a zo a yi sallah ba saboda ran dan adam ai ya fi sallar muhimmanci a gun Allah na fata an gane to sai a yi sallah ta tsoro shine za mu karanta yi an samu ruwayi guda uku mabambanta daga manzon Allah a safafi iri daban-daban idan ana irin gilin daki ne irin yanzu kamar tafi daki ana fili yaki za sallar tsoro to an bawa an samu ruwayi daban-daban na wani lokaci sai manzon Allah ya raba rundunar kashi biyu ku wa'annan ina ake tsammanin zon abokan gaba ta yamma ne to ku za ku zo ku zauna kare bangaren yamma ta da ko da za a fullo a kawo hari ga kunan cikin shirin yaɗi kutun kare su ko kuma rabi sai su zo a fara sallah da su a nan liman ya zo a wata ruwaya na hadisi cewa sai liman manzan ala kenan ya yi kabbara aka yi sallah da mutane rabin rundunar haka sallah ce ta haɗu da abu guda biyu ta bulaguro ce da wani halin tafiya ne haka sallah mai raka'a ta zama raka'a biyu kenan haka ne to daga da yayi raka'a ɗaya da su sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a tsaye a raka'a ta biyu su kuma suka yi gaggawa suka ciko raka'a suka yi raka'a ɗaya su da kansu shi liman yana tsaye kai suka su ƙaro raka'a ɗaya su mamu suka yi tahiya suka sallame sai suka koma bakin daga su wa'yancan da ba su yi sallah ba suke gadin abokan gaba sai su kuma suka dawo suka taho suka samu liman a tsaye yana jiran su sai suka shiga sahu sai ya ƙara raka a ɗaya da su haka shi liman ya raka a nawa raka biya gama sallarsa to za ka yi zai yi tahiya to bai sallama ba sai jira su suka ramu su ma suka ciko raka a ɗaya suka zauna tukun sai sallama suka sallame gaba ki haka siffa ɗaya ke na fata an gane wani siffa ɗaya ke siffa ta biyu za a zo duka abokan gaban saboda yawansu suna gaban ku kuma kuna gaban ana cikin yakin lokacin sallah ne to ya za a yi sai kawai a hakan inda ake kuna kallon alƙibla kun tsaya suna gaban ku ko a sai nan ne alƙibla kuna kallon ta sai kawai ya kabbara dukan ku gaba ɗaya kowa ya kabbara an yi saho guda biyu duk kowa ne kabbara a yi karatun fatiha a karanta sura sai liman da sahu na bayan liman sai su yi ruku sahu na baya na biyu su kuma suna tsaye da takubansu a zare da masunsu da kibiyoyinsu na fata an gane liman ya ruku'unsa sai ya dago idan ya dago su mahayar liman ya tsaya da sahu na bayansa sahuncan na ɗazar da ba su yi ruku'u ba sai su ma su yi ruku'unsu liman kuma yana tsaye da mashinsa da takobinsa da kayan yakinsa su ma sahun baya suna cikin shirin yakinsu sai an tabbatar sahu na biyu sun yi ruku'u sun dago sun tsaya duka yanzu ana tsaye sai liman da sahu na farko sai su tafi sujuda su kuma sahu na biyu sai su tsaya da kayan aikinsu sai a yi sujuda guda biyu a tahi tsaye ban yi raka ɗaya ba tun da yanzu ana tsaye ana katin fatiha sahu na biyun nan da bai ruku da sujuda ba sai kuma tafi sujudarsa ina fata an gane sai shi ma ya cika tashi to haka za a rikin sallar ana zanta a hankali amma fa ka duba fa yaƙi ne fa mutuwa ce za a yi amma Allah bai yafa mutum sallah ba saboda an nuna maka muhimmancin sallah suka ce ita ce ibadar da fa ita ba a turo manzan ba a turo wa annabi mala'ika kamar ita ba daukan manzan Allah aka yi su kutum dinsa aka tafi da shi saman saman bakwai aka daida shi mala'ika ma ce manzan Allah ni ma nan ne iya gun tsayawa ta yanzu kai ya manzan Allah wuce kayanka iya nan ne inda Allah sai rinka tsayawa nima zara ya tafi fadar Allah shi kadai ya je a cikin halittun Allah babu wani taɓa zuwa gurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani mai ban manzon Allah yake cewa wai Mustafa da kafarka kaji kun da ba wani wanda ya je ko a zuci cikin mazaje amma kai da takalmin ka kaji sallallahu alaihi wasallam tukunna fa Allah ya bashi umarnin sallah ita sallah ba turo manzon Allah sako akai ba kamar ba wani ne ka ce baki da baki mana Allah ne faɗa manzo Allah direct za a yi sallah kaza kaza da sauransu shi yasa duk wanda ya wulakanta sallah zaka baya gamawa lafiya duk wanda kuma rike sallah ya ba ta muhimmanci ya san ilimin ta zaka samu duk al'amarin sa Allah na masa sauki a ciki kuma babu wani abu da zaka dauka ka rike kana yi ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali kamar sallah in dai ka iya ta akan ilimi kuma ka damu da ta zaka kana samun nutsuwa idan ka yi ta idan wani abu ya zo mu zalla al'amura suka yi zafi giri sa kudi aka risa za a yi sai ce bilal arihina biha ya bilal in mana kiran sallah mu tahi mai sallah mu dan samu nutsuwar zuciya manzala yake cewa duk duniya abin da aka saka mun na ina kaunarsa a duniya abubuwa ne kamar haka an-nisa'u wa tib aure da kuma kanshi yace amma ni abin da yafi duk samu yake saka mun kwanciyar hankali a duniya shine as-sala abin da gaskiya mazala samu nutsuwa ya ji daɗi a duniya shine sallah saboda in kana sallah kana fa ganawa da ubangiji haka tabbata hadisi yanzu zan kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai faɗa manzalla ne faɗa haka cewa Allah ne zai faɗa kuma na yi imani haka ne idan kace alhamdulillahi rabbil alamin kana sallah Allah zai ce hamadani abdi bawa na ya gode mu arrahmanir rahim asna alayya abdi maliki yawmiddin yace amjid alayya abdi kana magana Allah yana magana kai zaka ga wanda ya san wannan idan ya zo fadar cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to yana ƙara nutsuwa a gurin saboda kana roƙon Allah ne direct idan ka faɗi wannan guda ku sala ce to hazali wa li abdi ma sa'ala daga nan gurin da kace maliki yawmiddin sai to hazali duk wannan matsayi na ne cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ita duk hazali wannan nawa ne matsayi na ne wali abdi ma sa'ala shi kuma bawa na duk abin da ya roƙa ran bashi sai ka ce mi ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in agunka kadai ya Allah muke kai kadai muke bautawa kuma a gurin ka kadai muke neman taimako ta duk wannan matsayina ne inda Allah da haka mai kake so bawa na daga ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ba yi bane sallah din ba yi bane fatiha ne wata hanya kake so bawa na siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin hanyar waɗanda ka musu ni'ima ka yadda da su shine maladina an amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada ko wa hasnu was-salihin wa hasnu ulaka rafiqa to waɗannan hanyar ya Allah nake so ni ma ka shiryar da ni banda hanyar waɗanda kai fushi da su ko batattu sune yahudu da nasara to dama Allah ya ce maka daga nan duk abin da ka roƙa zan baka shine sallafa to wannan ne zaka yi ta cikin burabura Allah ka san san ake ganin ka shiga uku kana ganawa da ubangijinka sai suka ce malamai daga cikin hikimar da aka ga ahli sunna idan suka yi sallah suka tashi baya kuma daga wani hannu ya roƙo to ai ya gama roƙon a cikin sallar sannan kake sallar ba kuna ganawa ne da Allah ga ka ga ubangiji yana ma magana kai ne ba ka ji amma kai kana faɗa yana jira kallon ka kuma shi bane yace roƙe ni kuma sai ka yi roƙon sa sai ka gama kogar ka ce ya altofiya yana ka ko kai ne yanzu gwamna kira ka yace ka zauna neman ka a da masu ya kori kowa daga kai sai hiyace me ya matsalar ka ka san wani saboda mugun nufi ma har tsabar mugun nufi hejo kan san mutum sani ba ko me matsalar ka ya kansa kulle kirif ce wallahi ke kira ki so a siya mun ka zuwa ai tsabar mugun ne ne kawai eh to ka gani to Allah ya cima duk abin da ka roƙe zan baka yasa mai zarki cewa fal musalli yunaji rabbahu me sallah ganawa yake da bingista kaga mutanen barai in suna sallah kaman ba su ta kare yanzu kai bai da mazala yake yin sallah ka karanta tafsirin nabi zaka sha mamaki mazala kan ba su ga musallar in yazo tahiyya fa ta karshen nan da ake fa in ga irin yanzu ne sai ka je kamar a tahiyya ka a samu kamar 30 minutes ana addu'o'i saboda kamar ka ce ba a so ta kare sallar domin duk bukatun ka kake shigarwa Allah kuma ga ka ga Allah yana cewa ka tambaye ni shi me yasa ba za ka roke shi ba amma ga yanzu mutane ga yanan wani iri an yi sallah an gama raka'ar farko an tambaye mutum ya karanta bai sani kuma sallah abu da kai ta isha ce ko magariba ko asuba amma Allah raka'ar farko bai sani karanta ba saboda ba sallah da yake ba shi ana cewa Allah akbar ko ya hau online kawai ya tafi haka an shiga masifa ke haka an sa an gama da damuwa ke yasa in kana so ka samu sauki a duniya to ka rike sallah farkon zo mu zalla madina me yace mutane farkon abin da ya kudu ba yace ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku ne hada sallama domin a sa ku samu kaunatuwa tsakaninku assalamu alaikum warahmatullahi dinda daga mutane assalamu alaikum ka wuce kayanka yana sa kauna tsakanin mutane ko za ka mutane suna kaunar ka kana kaunar su sai sai me kuma wa aqdimu da'am kuna ciyar da abinci sadaka kenan kyauta kenan yace wa sallu bil layli wannasu niyamu kuna sallar dare domin kana ganawa da ubangijinka ne ko lokacin ba wani kake ja asala bare ta kada me shi ba sallar farilla bace to kana yi Allah yana san abin da kake kuma kana roƙon Allah na taimaka ya karba kaga ba karma alheri bane yasa duk wanda ya rike sallah to ba zai tozarta ba musamman wanda yake ta ilimi ya santa kuma ya iya ta zaka ba a dage a kula da ita kuma a koye ta a ilmance Allah samu dace a yana yake sai ya salla da su sallar tsoro ya ce wa hadihi a wurin salatul kofi sallaha wannan ce farkon sallar tsoro da aka yi a tarihin musulunci kuma ko haka ne ko sai su sa ƙadiƙala al'aljeshi haka ne ko tazannubal liqitali sai manzo Allah makali sai manzo Allah bayan an gama sallah sai ya canja hanya da rundunarsa domin kada a je a haɗu da rundunar kadar ayyaki na fata an gane saboda ya kare mabiyansa kar ayyaki bare a kashe wani a cikin su shi baya so sai ya ki bin wannan hanyar ya canja wata hanya amma dai makan za a je ba za a fasa ba ina fata an gane kana kuma ne shine shugabanci kana kare mabiyanka halaka kar su shiga cikin masifa wakalatul mushrikina falamma alima kalid bidalika da kalid ya gane cewa manzala ya canja hanya raja'a musri'an sai ya dawo da gaggawa ila makka ya dawo makka fa kharajat quraish wa askarat ko bibe bi bibad wa huwa wadin qarib min tan'im sai suka fito qurayshawa suka yi sansani a wani kwari da ke dab da tan'im suna jiran shigowar manzon Allah ta nan zai biyo dole to a zo a gwabza to amma dai in Allah kai mu sati za mu tsaya yanzu anan ko za mu ji cewa me ya faru a yakin kuma an yi yakin ne ko ba a yakin ba ko yaya akai za mu ji insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi